بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka godiya ta tabbata ga Allah da ya sake babu dama don ci gaba da karatun wannan littafi na Bulughul Maram a wannan rana ta Juma'a wanda za mu ta muna cikin kitabu tahara babu adabu qada'il haja za mu ci gaba daga inda muka tsaya yace wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama naha an yustanja bi azmin aw rawsin wa qala innahuma la yutahhiran rawahu ad-daruqutni wasahahahu daga abu huraira Allah ya ƙara masa yarda ya ce inna rasulallah sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi azmin ya hana a yi tsarki da ƙashi aurausin ko kashin dabba wa ƙala ya ce innahuma ƙashi da kashin dabba la yutahhirani ba su tsarkakewa kenan koda mutum misali yayi abin nan koda mutum eh yayi tsarki da su to bai tsarkaka ba domin ba su tsarkakarwa ko wannan kuma hadisi ne Daru Kutani ya rawaito shi kuma ya inganta shi. Shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin da yake kusan wannan a cikin littafinsa Sahih al-Bukhari. Yana hadisin na nuna mana an hana kama ruwa ko tsarki da ƙashi saboda bai tsarkakewa hikima a cikin wannan kamar yadda ya zo a cikin sayil bukhari cewa aba huraira ya ce ya manzan allah sallallahu alaihi sallama ya rasulallahi ma balul azmi menene matsayin ƙashi faƙala dukkan abin da yake iya zamawa matsayin dutse shi ma ana iya amfani da shi wajen tsarki shi ne kamar icce ko kuma abin da ya kama da wannan malamai sun yi saɓani abin da ya yi shahara a cikin mazhab na imamu ahmad cewa kama ruwa da duwatsu baya tsarkake wurin da bayan garin ya hutu innama kawai yana halitta yin sallah ne kenan in aka gina hukunci akan wannan cewa gurbin wannan wurin da mutum ya yi tsarkin duwatsu to wannan wurin najasa ne in kaɗan ne an yahe ma mutum amma in ba kaɗan ba ne kenan ba a yi mutum afuwa ba sai ya yi ƙoƙari sai ya abin gaɗe shi wannan shi ne abin da imam ahmad ya faɗa kenan in mutum ya yi tsarkin duwatsu kenan wurin ma'ana da ya shafe ƙin nan yana nan wurin bai tsarkaka ba amma wannan tsarkin kuma yana iya halitta mishi yin sallah ina ba ta an fahimta suke cewa hadisin da yake nuni akan tsarkin wurin bayan an kama ruwa shine da yake cewa yace saboda faɗar manzo Allah la yutahhirani yana nihin kenan ƙashi da da da da abin nan kashin dabba kenan wannan yana nuna cewa in duwatsu ne kadai kenan suna tsarkakewa shi yasa irin su Sheikh Abdulrahman Sa'adi suke cewa magana da ta inganta cewa tsarkin duwatsu yana tsarkake hatta da wurin da najisar ta hutu sai wa an abi hurairah radiyallahu anha anhu qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace istanzihu min al-bawli ku nemi tsabtata ma'ana ku nemi ku tsabtata daga bawali fa inna ammata azabil qabri minhu mafi yawan azabar kabari sanadiyar ta shine rishin tsabtatuwa daga bawali rawahu daru qutni daru qutni ya rawaito shi walil hakim arwayi hakim yace aktharu azabil qabri min al bawli mafi yawan azabar kabari sanadiyar ta bawali ne rishin tsarkaka daga bawali wannan hadisi ne wanda isnadin shi ya inganta kenan wannan hadisin na kwadaitarwa akan tsarkakuwa da nisantar bawali kada mutum ya yarda bawali ya taɓa jikin shi ko tufafin shi mutum ya iya ƙoƙarin shi wajen yin bawalin nan ya tabbatar da ya tsabtatu daga bawalin bai taɓa jikin shi ba ko kuma tufafinsa ba. Yanan mutum ya tsaya ya tsane da kyau kuma ya nemi wuri mai laushi kada mutum ya zo wuri wanda yake mai abin da yana bawali yana watso masa. Ko kuma bai iya tsabtacewa ba kawai shi kenan sai ya tashi. Wannan yana daga cikin abin da yake sabbaba azabar kabari. Yana abin da ya yi shi ne mutum ya yi sauri ya wanke. ya tsarkaku game da bawali in ya taɓa shi, saboda kan najasa ta same shi. Yana wannan na nuna cewa bawali najasa ne, idan ya taɓa jikin mutum ko tufansa ko wurin da zai sallah to zai najasa da shi, don haka sallah ba ta inganta da shi, saboda tsarki yana da tsarkaka daga najasa ɗaya ne daga cikin sharuɗin sallah hadisin na nuna mana mafi yawan azabar kabari rishin tsarkakuwa ne daga bawali kamar yadda ya zo a cikin sahih bukhari da muslim cewa marra annan nabiya sallallahu alaihi wasallam marra bi ne. manzo Allah ya fice wasu kabururruka guda biyu fa qala sai ce innahuma yu'adzabani waɗanda a cikin kabururrukan ga ana na ana musu azaba wa ma yu'adzabani fi bikabirin ba wai ana musu azaba bane dan wani babban laifi ba amma ahaduhuma dayan su fa kana la yastabri'u min al-bawl al'ada shi bai tsabtata bai kukutuwa daga bawali yana barin bawali na taba jikin shi da tufafinsa wa amma al-akharu amma gudan kuma fa kana yamshi bin namima yana yawo da annamimanci doki magana wannan ya ga ya ma wannan dan ya ga masu rikici ko kun ga kenan wannan yana tabbatar mana da cewa akwai azabar kabari azabar kabari gaskiya ce ya zo a cikin sahih bukhari da muslim hadisin aisha Allah ya kara mata yarda tace na tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sa'altu an-nabiyya an azabil qabri na tambaye annabi game da azabar kabari kala na'am manzon Allah yace kwarai akwai azabar kabari azabul qabri haqqun azabar kabari gaskiya ce mazhabin ahlus sunna cewa azabar kabari ana yin ta ne akan ran mutum da kuma jikin shi bayan mutum ya mutu za a dawo masa da ransa shekul islam yake cewa azaba da ni'ima akan rai da jiki ne gaba ɗaya duk za ta shahe su wannan ittifaƙin ahli sunna wal jama'a haka suke akai kenan kuma wannan hadisin yana tabbatar da sakamako a lahira ko tabbatar da sakamako a lahira farkon matakaiya na lahira shine kabururruka kabari ko ya zamanto dausayi daga dausayen aljanna ko kuma ya zamanto rame daga ramunan wuta wa an suraqata bin malik daga suraqa dan malik radiyallahu anhu yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ko qala yace allamana sallallahu alaihi wa sallama fil khala'i an naq'uda 'ala al-yusra wa nansiba al-yumna yace allamana sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanar da mu fil khala'i idan muka samu kanmu a wurin biyan bukata lokacin da mutum ya zo zai biya bukatarsa bayan gari ko bawali to hatta da irin zaman da ya kamata ya yi manzo Allah ya sanar ya ce manzo Allah ya karantar da mu an naquda mu zauna a lokacin da za mu tsugunna alal yusra a kan ƙafar dama ina mu ba da ƙarfinmu wajen ƙafar hagu kai alal yusra a kan hagu wannan sibal yumna ko sai mu kafa ƙafar dama ma'ana kenan mutum ya ɗaga ƙafar shi ta dama a lokacin biyan buƙatarsa kenan sai ya zamna a ta hagu ya zamanto ƙarfin shi wajen ƙawar hagu ne da haka kenan ita ga ta damar kamar ɗago ta ne zai sai karkata wajen wajen hagu wannan hadisi rawahu al-bukhari baihaqi bi sanadin da'ifin da sanadi mai rauni suka ce hadisin da'ifi ne imam an-nawawi yake cewa a cikin al-majmu' nashi yace al-hadisu da'ifun la yuhtaju bi hadisi yana da rauni ba aka hujja da shi lakin ya buƙal ma'ana amma ma'anar tasa tana nan wa yusta'anasu bil hadis yake ta kamar yanda zo a cikin at-talkhis rawahu tabarani wal baihaqi tabarani da baihaqi sun rawaito shi ta hanyar wani mutum daga cikin bani mudlash mudlish daga babansa a cikin isnadin shi akwai mallam mallayi urafu wanda ba a san shi ba shi yasa hazim yake cewa lana alhum fil babi ghayruhu mu a cikin wannan babin ba mu san wani ba in ba wannan ba yana hadisin na nuna kenan an so a kafa kafar dama yana a dago ta sannan a saki wani akan kafar hagu a lokacin da mutum yake biyan bukatarsa malamai suke cewa irin wannan zaman ko yana sauƙaƙa fitar abin da zai hutarwa saboda nan ne uwar hanyi wannan ɓangaren ne uwar hanyi take kenan in mutum ya irin wannan zaman kenan zai samu sauƙin fitar abin da zai fitar don haka shari'ar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ta zo da dukkan abin da a cikin shi akwai gyara ta yi hani akan dukkan abin da cikin shi akwai cutarwa ba wani abin da shari'ar manzan Allah ta bari na al'amarin ibada face ta bayyana shi hatta wai da halin biyan bukata ma an karantar da mutane yadda ya kamata yi wa an isa bini yazidada ko daga isa ɗan yasidada ko au izdada ko izdada yasidada ko izdada kenan shakkar rabu an abihi daga babansa radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idza bala ahadukum in dayan ku zai bawali to falyantur zakarahu salasa marratin ya karkade al'aurarsa su uku rawahu ibn maja ibn maja ya rawaito wannan hadisin bi sanadin da'ifin da sanadi mai rauni wannan yana daga cikin hadisan da malaman fiqh suke amfani da su cewa tsarkin mutum bai me ake cewa bai cika sai bayan ya yi sai ya karkaɗe sai ya yi kaza ya yi kaza ko hadisin rawahu ibn majah ibn majah ya rawato hadisin bi sanadin da'ifin amma da sanadi mai rauni ibn majah ya rawato hadisin da ahmad da abu dauda a cikin almarasil bai haƙi da abu na'ima a cikin alma'arifa al'uƙaili a cikin addu'afa dukkansu daga ruwaya shi isa ɗan yazidan daga babansa ibn ma'in yake cewa la yu'rafu isa wala abu shi isan da shi da baban shi ma ba a san su ba ko abu hatim yace cewa hadisin shi mursal ne saboda shi ba sahabi bane kenan hadisin na nuna dai cikin abin da abin nan cewa karkade al'aura shine saboda mutum ya zubar da abin da ya rage na bawali hadisin yana nuna cewa an so a yi haka so uku bayan an yi bawali hikima a cikin wannan shine fitar da abin da ya rage na bawali ga al'auran mutum zuwa waje saboda wannan zai daɗa masa tsabtata da kuma rabuwa da abin da ya rage na bawalin kenan cewa an so a karkada sannan a tatso wannan shi ne abin da ya shahara daga mazhabar Imam Ahmad kuma waɗanda suke akan mazhabarsa akan haka suke Sheikhul Islam yake cewa tatsa al'aura da karkada ta wajen bawali wannan duka bid'a ne inji Sheikhul Islam wa Ibn Taymiyyah cewa ya ce bawali yana fitowa ne da ɗabi'arsa kenan da kaga ya tsaya kenan ya ƙare in bai ƙare ba bai tsaya da haka magana ce a karkaɗa a tatsa a matsa a yi kaza ya ce wannan bida'a ne ko shi yasa sheka abdurrahman sa'ad yake ce abin da ya inganta ba a son a shafa ko a tatsa ko a karkaɗa saboda babu wani abin da dalilin da ya tabbata aka haka waɗanga hadisan da aka kawo suna da rauni ko wa annabi Abbas daga ibn Abbas radiyallahu anhuma yadda Allah ta tabbata a gare su shi Abdullahi da babansa Abbas dukan su sahabbai ne annan nabiya sallallahu alaihi wasallama sa'ala ahla quba'in manzo Allah ya tambaye mutanen quba Uba tana nan tsakanin Makka da Madina ko? Zau da shiga Madina, nan ne manzan Allah ya yada zango kahin ya je Madina lokacin da ya yi hijira. To manzan Allah ya tambaye shi faƙali sai ya ce, Inna Allah ya ni alaikum, Allah yana yabo a gare ku, ya ku ahala ƙuba. Faƙalu sai suka ce, Inna nutbi'ul hijaratal ma'a, mu muna bin duwatsu da ruwa, bayan sun yi tsarki na duwatsu kuma sai su sa ruwa su wanke. رواه البزار بسند ضعيف بزار يروي توشي بسند مي روني واصله في ابي داود اصل حديث yana cikin sunan abi daud sannan wasahahu ibn khuzaima ibn khuzaima ya inganta hadisin min hadis abi huraira daga hadisin abu huraira radiyallahu anhu yadda Allah ta tabbata a gare shi biduni zikril hijara amma shi bai ambaci duwatsu ba ko da haka a takaice suka ce hadisin dai sahihi ne in ba tare da an ambaci duwatsu ba kenan ba ta suka ce inna nutbi'ul ma'a ba su ce inna nutbi'ul hijaratal ma'a ba kenan in aka ce inna nutbi'ul ma'a ba tare da an ambaci alhijara ba to hadisin sahihi ne amma in aka ce inna nutbi'ul hijaratal ma'a suka ce to a wannan lokacin hadisin sai zamanto da'ifi yana Allah ya yaba mutanen Uba ɗaya ne daga cikin ƙabilolin Khazraj banu Amr bin Auf da yake cewa fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu a cikin masallacin na Quba akwai wasu mazaje waɗanda suke son su tsarkaka wallahu yuhibbul mutahhirina Allah yana son masu tsarkaka wannan shine ban da Allah ya musu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambaye su menene dalilin da yasa Allah yake yaban su da wannan sai suka ce inna nutbi'ul hijarata alma inda listinja'i muna bin duwatsu da ruwa ne a lokacin tsarki bayan sun yi tsarki na duwatsu sai su biyo da mi ruwa su wanki a cikin wannan dalili ne akan cewa gusar da najasa daga hanya ta hanyar ta hanyar ma'ana sauƙaƙa ta da duwatsu yahi in aka sa in aka sa duwatsu ma'ana aka shahi ko aka sa wani abu aka biyo da ruwan kaga yana da sauƙi da a ce kai tsaye ne mutum zai abin wannan kenan kenan a taƙaice dai halayen kama ruwa uku ne wanda ya yi kammala shi ne amfani da duwatsu sannan kuma a biyo su da ruwa har a tsarkaka ko a taƙaita akan ruwan kaɗai ko a taƙaita akan duwatsu kaɗai kowanne aka yayi amma wanda ya kammala shi ne wanda za a sa duwatsu ko ko a sa ita bayan wannan kuma sai a sa ruwa a wanki wannan kuma shi ne ƙarshen wannan babu adab قضاء الحاجة أنا دام ذاك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله